أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس خذوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haifar musulunci muna kara jaddada gudunar da Allah ta baraka wata ala da bisa rahamarsa da kaddarawarsa yau muna wuni na goma sha tara ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda daidai da bakwai ga wasu haihuwar gita nan maryam shekara dubu biyu ishirin muna karatu cikin suratun mudarsa allah ya bada jagora darasin da gabata ina son in ban manta ba sun tsaya ne aya ta goma sha biyu yau kuma insha Allah za mu tashi kenan aya ta goma sha a darasin da ya gabata mun kwana Allah ke cewa zarni wa man salakatu wasila barni da wanda na halitte shi kadai wa ja'altu lahu malan mamduda kuma na ba shi na kara masa dukiya Allah ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع عن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا الله مدوكتين سلكينا وكنا أكرم a nigeria bayan ya ba shi dukiya wa bane da shuhuda ga 'ya'ya waɗannan su ne abin alfahari da ɗan adam yake da zuwa duniya dukiya yawan 'ya'ya wa man hasu lahutan nida dukiyar allah ya ce ya shimfiɗa masa dukiya dukiya mai yawa kuma ya tumawa ana zini sannan kuma yana kwaɗe ga ƙara ba ɗabi'a ce ta ɗan duk kuɗin da yake halinka ya yi maka da ƙari kake nema ko da ba ka san ma me za ka yi da kuɗin ba wani mutum mai kuɗin gaske yan uwansa sun kai mai ziyara daga ciki ya ka samu wani ƙarfin hali wani kamar ba ka zaka ya kamata mu kasar da ke dukiyar kai maka zakka sai da ya ce zakka ko an yanzu yi da karma ba san ta inda zan fara ba shi in zai da karma bai san ta inda zai fara me yake zai gaya ma yana da kuɗi da yawa amma wannan kuɗin da yawa bai sa kuma ya kwanta ya mace ba ƙari yake ne ba da haka shi ne kuɗi ya fi wanda bai da kuɗi son kuɗi son kuɗin ya karu ya yawa kai yanzu da baka da shi allah ba ku kashe ne yanzu naira dubu biyar tana maka wahala idan ka samu dubu goma a yau sai ka mutu da shi ka sai naman naira dubu biyar sauran duba da ake mai dubu goma duka kaji ba ruwan kalla kai da zuwa shi kuwa idan yana da naira miliyan goma ya samu ribar naira dubu ɗari biyar to ba ba sai ka ba kwandala wani ɗari biyar so yake dukiya ta karu kalla allah ce kalla innahu kana li ayatina alida lallai shi ya kasance mai tsaurin kai ne game da ayoyin baya tankwarar da kansa Allah ce tsaurin ku mu fa'uda to kuma zan jefa ta a cikin tasirka eh إنه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يفتر إن هذا إلا قول البشر na gaya muku lokacin da mugira ya ji ayon alkur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata waya kuma daga wajen abubakar siddiq ya gamsu ya tabbatar qur'ani ba maganar mutum ba ce ya tabbatar qur'ani ya ta bamban da tsarin dan adam wannan labari ya kai ga kunnen abu jahal abu jahal ya samu mugira mujera mutanen maka suna tara kudi za su baka inda mun ji kamar ka ji gidan abubakar kana kwaɗayin dukiyarsa sai ce haba ka san dai na kowa kudi a cikin gari da larabawa da ka ba na ji kudinsa don neman kudi ba ne to ga taron kudin shawata sun taru a gurin mujera ya ci shi ne mana inda mafakar wa kanta yana tunanin me zai fara don yi kuta fakku tula kai da fata wannan tunanin da yake yi na yadda zai samu mafita allah ya fiye la'anci shi kun maku tula kai da fata kun manaba ya yi tunani ya daga kai sun duba ya duba yana neman mafita ثم نظر ya sake dubawa kuma a basa wa basa ya ɓata fuskarsa ya ɓata ransa kuma a dubara wa sakiba daga nan kuma sai ya juya baya ya girman kai yanzu kawai tunaninsa ya canza maimakon da ya gamsu da ayoyin alkur'ani amma yanzu tunaninsa ya canza ya girman kai menene girman kai in karɓar gaskiya فقال إن هذا إلا سير wannan abin da manzon Allah Muhammad yake yi ba komai bane sihiri ne kawai sihiri ne mai dogewa in hadha illa qawlul bashar wannan magana da Muhammad yake magana ta kawai da kana mutum ne yake yi ba wai magana Allah ba sai Allah ya ce sa uslihi saqaw wa la adraka ma saqaw لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر فأصليه سقر ألا تكوني فضل جيبا يأتون فسقرا وما أدراك ما سقر يا محمد صلى الله عليه وسلم mai yadran da kai abin da ake nufi wutar sakara ita wannan wutar la tuski wa la tazar ba ta barin mutum ya samu rayuwa ne ya mutu sannan ba ta barin da kuma jaɗin rayuwa haka take idan fata ta kone sai a sake maka sabuwa idan fata ta kone sai a sake maka sabuwa za ka ba za ka yi rayuwa da kyau ba sannan ba za ka mutu ba domin wahalar lahira ba ta sa a mutu zafin musibar lahira ba ya sa a mutu duk yau za lawata lilbashar sannan wannan wutar tana kone fata ne fata jiki take konewa alaiha tisa aka aka kuma akan wannan wutar tana da mala'iku masu gane ta guda goma sha tara bari mu girman mala'ika amma mala'ikun da suke gadin wutar su su goma sha tara ne da Allah a ciki za a jefa su sai ya ce وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر wani abu sai alkur'ani ko ba ka san fassararsa ba idan ana karantawa hankalin ka sai ya kwanta musamman a samu ya irin ta alarama wata rana lokacin da muka je prison a matsayin yan fursuna ɗakin da aka kai mu mu arba'in da tara ne a ɗaki muna shiga sai sarki a limamin ɗakin bayan an gabatar da mu an karanta mana dokoki sai limamin ɗakin ya zo ya same ni ya ce to ya bar min limancin ɗaki ya ce a'a ni ba malami ba ne ba zan iya ba ya ce a'a na ce ni ba malam ba ne ce a'a ai ba mutum ne karɓar shi malam ba ne alama ce take nunawa ya ce a'a ya ce abin da ya sa na ce za ka yi limanci kuma ka sayo mana sha'arin wa'azi a ɗakin yanzu ɗakin nan musulman kan ya rubu biyu ne idan ina sallah wasu ba sa jina sai na gama su yi tasu amma kila tun da kai ba ko ne yanzu in ka zo kan musulman zai haɗu gaba ɗaya a sallah lokaci guda da wannan abin ya ja hankali na na kuma yarda idan aka yi sallar azahar za a yi wa'azi tafsiri kamar da muke yi aka yi sallar azara sai aka yi sako duk musulman ake gaba daya aka yi sallar sahu biyu aka ɗauko tafsir suleiman na alaramiya shi ne kan mana da miliya da ya zuka karatu sai ga fuzuri gabar da ba ko da arewa amma an dakin ba gurin zukarwa ta ko ina fursunoni ana jin karatu saboda ne sun ji daɗin karatu alkur'ani ya dauko hankalin kansu Allah ya ce wa ma ja'alna sahaban nari illa mala'ika ba mu sanya masu lura da wuta ba sai mala'iku waɗanda suke tsare wuta suke lura da ita wa ma ja'alna iddatahum kuma ba mu sanya yawan su ba yawan masu lura da wutar illa fitnatan lil ladina kafaru ba dai dan ya zama fitina ga kafirai يستثين الذين أوتوا الكتاب دم ودن aka ba su littafi su sami yaqini wa zada alladhina amanu imana masu imani kuma hakan ya kara musu imani wala yarqaba alladhina utul kitaba wal mu'minun wadanda aka ba su littafi da kuma su mummune ba za su yi shakku ko kokonto ba wal yaqul alladhina fi qulubihim maradun kuma waɗanda zuciyarsu akwai ciwo munafukai kenan sai su rinka cewa wal kafiru da kafirai ma za a rada Allah bi hadha masala me Allah ke nufi da wannan misali kazalika yuzillu Allah man yasha kamar haka Allah ke batar da wanda ya so wa yahdi man yasha kuma ya shirye da wanda ya so wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san yawa rindinar ubangijinka sai shi kansa وما هي إلا ذكرى للبشر كما القرآن النم باقوم بني فاشي وأزيني قمتن وأزيني قدر باو الله كيدك باو الله sannan ka yadda ka zauna inda Allah ya ajiye ka sai ka samu nutsuwa duniya da lahira amma idan za ka yi miƙa ta wuce mayafinka tabbas za ka sanyi Allah ya كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر kalla wal qamar Allah ce ina rantsuwa da tauraro Allah madaukakin sarki shi ya halitta yana rantsuwa da abin da ya ga dama amma kai bawan Allah in za ka yi rantsuwa ka yi rantsuwa da Allah ba a rantsuwa da kabari ko kabarin waye na rantse da kabarin shehu shirka ne na rantse da ubana shirka ne na rantse da uwata shirka ne babu wani abu da musulmi zai yi rantsuwa da shi sai Allah in za ka rantse ka rantse da Allah haka annabi ke sallallahu alaihi wasallam Allah yake yana rantsuwa da taurari wallahi in adbara da dare a lokacin da daren ya juya baya ai a lokacin da ya duhu wa kubi idza asfara ina rantsuwa da asuba lokacin da asuba ta ya haske gari ya waye inna la ijal kuba shi ne jawabin rantsuwa lallai ita wutar jahannaman nan ɗaya ce daga cikin manya-manyan wutar da Allah ya kare Allah ya yi rantsuwa su uku sai ya ce lallai wannan wutar ɗaya ce daga cikin wuta manya-manya da Allah ya kare su nazira lil bashar ta zamo gargadi ga mutum a gaya ma ita ka ji kuma jin ya ba amfani akwai wanda za a gaya masa ya ji amma jin ba zai maka amfani ba don idan aka gaya ma ka ji ka kiyaye mutum ya ba amfani idan an gaya ma ka ji ka kau da kai yanzu jin bai ma amfani ba Allah ya ce liman sha'a minkum an yatasaddama aw ta'ala wanda ya so daga cikin ku ya gabatar ko ya jinkirta wanda ya so daga cikin ku ya karbi wa'azin ya ce sadaka Allah ya yi amfani da umarni ciki wanda ya so ya ki karɓar wa'azin ya ki amfani da umarnin wa'azin shi ya biyu akwai ranar da dama wata kuma ranar da damar ba ka amfani Allah ya sauka Allah ya ki كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين
Allah madaukakin sarki ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai dangane da abin da ta aikata tana jingine baka san matsayin ka ba an mutu an yi tashin alkiyama kowa yana sai Allah ya bar kowa ya watsa da kowa hankalin kowa ya tashi baka san yaya kake ba baka san matsayinka ba ka tsira ne ko baka tsira ba aikin kai na gaske illa samu lemi amma banda a samu lemi banda yan dama banda yan hannun dama mutanen kirki kenan musulmai waɗanda suka ji wa'azi kuma jin ya musu amfani fi jannatin ya tasa'alu su kam suna cikin aljanna suna hira suna tambayar junansu al mujrimi a awani ina awani ne shiki nan lokacin muna kaza kaza irin wani hirar ba a aljanna ana yi ina wani lokacin ake mana wa'azi yaki suna tambayar juna akan masu laifi ma salaka kurfi safar sai su tambayi yan wutan ko kuma me yasa a ya aka ku je wuta me ya kai ku wuta qalu lam nakum min al musallin sai da ai mu mu kasance cikin masu sallah ba. wa lam nakum nut'imu al miskin ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba wa kunna naqudu ma'al qa'idin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa duk inda ake aikin alheri ba ma gudu amma duk inda ake aikin tsiya to za a ga mamu wanda ke jawo suka shiga wuta a matsayin ka na musulmi mai hankali mai tunani da Allah ya zaɓe ka ya sanya maka imani idan baka gode wa Allah da wannan ni'imar da ya maka ba to tabbas za ka sha wahala in gobe ya maka kai a matsayin ka na musulmi dukun da ake aikin alkhairi ya zama kana gudu dukun da ake aikin tsiya to kana gasa abu ne ka koma gefe masu tsiyar ka ba su kai kila kai za ka zama kana tambayar su ranar alkiyama ya aka yi wani kuma yana zuwa masallacin yana zuwa aikin alkhairin amma a ce zuciyar ba ta da shi kila na fashe kila makafi za ka sha mamaki da azumin nan da azumin nan wai ka je ka kashe mutum don ka kwaci kayansa kuma wai sunan musulmi ne kawai wanda ya wajen wai sunan sa mutum da azumi a bakinsa ka danne shi ka yanka shi ka kwace kayan wani kuma makabarta zai je tsakar rana ya yace ramu ya yace kabarin ya dauko gawa ya abu da gara mani duk da haka yana amsa sunan sa to kaga shi wannan yana cikin musulunci amma wa'azin bai maka amfani Allah ya kawo sallah yake
وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين wa kunna nukazzibu bi yawmi din har ila yau suka ce daga cikin abin da ya sa mu a cikin wuta mun kasance muna kare da tashin kiyama mun ce ƙarya ne ba za a yi ba hatta a ta yaqin muna cikin wannan ƙaitar har kuma yaqini ya zo mai cikin mutuwa wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in to a wannan rana ceton mai ceto ba zai amfani su ba wannan da yake da rigar da zai ɗebi mutane dubu saba'in ya kai su aljanna ƙarya yake yi shi ma bai san yadda yake ba a wannan rana fama lahum an tazkiratu mu'min to me yasa a duniya lokacin da ake musu aziz ke kawai kai dan haka a lahira ba mai sauraron su ba mai ceton su lalle akwai ceto ranar alkiyama amma ceton ya kasu kashe biyu ne akwai ceton da shari'a ta yi da shi Allah maɗaukacin sarki ya zaɓe ka ya baka ceto sannan ya nuna ma wanda za ka ceta akwai ceton da annabawa da salihan bayi za su yi wanda ceton shari'a ta yi amma ceton mushrikai babu shi masu bauta wa gunki sun ce suna bautar gunki ne don gunkin ya kai damuwar wurin Allah don gunkin a lahira ya cece su to shi ma gunkin bai ita ce cikansa ba ballantana ya ceto ni ba hausa ya ce yaro bai daukar yaro sai ko rungume na mubari daga ba dama wanda ba zai iya kare kansa ba kuma ya kare ka Allah zai yi كأنهم حمر مستنفرة فرت من صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة ka'annan rumur musafira za ka gansu sun watsi kamar jakunan da suke a cikin a zaune a guri ɗaya a cikin garkensu suna ƙarƙashin wata inuwa sai wani abin mai abin tsoro ya zo kawai sai ga zakuna suka duro cikin garken nan yaya jakunan za su kasance kowa zai kama gabansa mai gabal ya yi mai arewa ya yi mai yamma ya yi mai kudu ya yi irin haka suke farrat min kaswara sun watse saboda ga zaki kaswara wasu na cewa mana kiri kaswara kibiya kamar mutane masu kibiyoyi da wasu tamu da kibiya su sake da lokaci guda ko kuma a sun watse kamar watse wadda zaki ya kori dabbobi Allah ya ce bari yuri da kullum murmin wai ba haka ba kowanne mutum daga cikinsu yana so ne an yi wuta mu na shara a ba shi wasiƙa a ce wani ga wasiƙa Allah ya taimakawa ma da adireshin da komai wai kafin su yi mai wai sai Allah ya taimaka min wasiƙa a aiko mala'ika ya sauko da wasiƙa ya kwankwasa ma gida ka fito ya ce ga wasiƙa yanda lawa ya kace in ba mun haka wata ba imani ba za su imani kalla bal ya kafu al'akira ba sa tsoron lahira ba sa jin tsoron laira ai akwai tsaurin kai mutumin da zai ce ba zai yi imani ba wai sai Allah ya rubuta masa wasiƙa yana ganin Allah ya sani shi ba ko kuma yana adawa ne da manzancin da aka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zabe ni da wa'azi da wa'azin ba sai an ba shi wasiƙa Allah ya Allah ya ci
كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Allah maɗaukacin sarki ya ce, Kalla innahu tazkara a'a Qur'anin dai wa'azi ne. karanta a maka wa'azi a gaya ma haram a gaya ma halal a gaya ma abin da Allah yake so a gaya ma abin da Allah baya so faman sha'a zakara wanda ya so ya wa'azantu ya rage nasa wa ma yadhkuruna illa insha Allah ba mai wa'azantuwa sai wanda Allah ya so imani Allah ne yake dauka ya sa shi a zuciyar mutum sai ka ji ka zama mai imani Allah ya ce huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira Allah shi yake sanin ma'abuta taqwa da masu neman gafara a gurin Allah kai bautawa Allah gwargwadon iyawarka amma duk abin da Allah ya ce baka bari ka bari shi kwata kwata haka manzo Allah ya faɗa wa ma amatukum bihi fa'tu min mustaqim abin da na umarce ku da shi in ji mazan Allah to ku zo da shi iyaka iyawa amma mu wa wani hajji an ku tilbu abin da nake kar ku yake ku nisanci shi kwata kwata don zo karshen wannan sura ta mudakkar karatun da muke musu kuskure ko fasara ko bayani Allah ka yafe mana wanda kuma muka yi daidai Allah ba ilimi daga wajen mataimako daga wajenka Allah ka ƙara tasiri da abin da mu sani ba kuma ka ba mu lada kan ikon aiki insha Allah za mu shiga sabon sura suratul qiyama ita wannan suratul qiyama ita ma an saukar da ita ne a makka kuma ita ce sura ta saba'in da biyar a jerin surorin sannan tana da aure arba'in daidai kuma wannan sura ta sauka ne don raddi akan mushrikai waɗanda suke musu tashin alkiyama da kuma hisabi yadda suke izgili da tashin alkiyama Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن لنجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama ba sai na yi rantsuwa ba da ranar tashin alkiyama wala uqsimu bi nafsil lawwama ba sai na yi rantsuwa ba da rai mai yawan zargin kanta a yi hasabul insanu shin mutum yana tsammani ne allan na jama'a izama ba za mu iya tattara kasusuwansa ba don ya mutu an mutune shi ya rufe kasusuwan sun yi daidai yana ganin ba za mu kaji sa ba irin wannan alama ne Allah ya nuna wa Uzairu lokacin da Uzairu ya zo wani gari garin an yi yaki ya gan shi kata kata ya ce ya za ya Allah ya sakata da wannan garin Allah sai ya kashe shi shekara ɗari yana mutu ya hau jakinsa da kuma kwandonsa kwandon akwai kayan abinci a ciki kuma kayan itatuwa ne kayan marmari ne allah ya ɗauke shi da safe allah da yake masu yi da masa ransa da yamma da ya miƙe sai aka tambaye shi kwanansa nawa a nan sai ke wurinsa ɗaya ko mara ruru allah ta shekarun ka ɗari a nan shekarun ka ɗari amma yin za a gane ka kalfi jakinka jakin ya mutu ya riɓe babu tsoka sai ƙashin ƙwarangwallin ƙashin Allah dokalice hikimar Allah Allah madaukakin sarki ya ba da umarni jakin da wannan kasusuwan suka haɗe jijiya ya biyo kan kasusuwa ya mamaye shi da dama ya same shi fata kowa sai ga zaki ya san shi ita amma ka duba kwandon kayan marmarin ka yana duba kwandon sai ya ga kayan marmarin da ke cikin kwandon ba abin da ya same su tsawon shekara ne Allah ke tambayar mutum kai kana tsammani ne ba za mu iya tattara ko mu haɗa ƙasusuwan ka ba ba na ƙadiri na ala an nuka wuya ba na muna da iko ba mu haɗe ƴan yatsunsa ka taɓa ganin kafar rakumi ko kafar doki Allah yana da iko ya mai da hannunka ya zama irin wannan hannunka ya zama kamar kafar rakumi ko kafar doki kaga idan hannunka ya zama kamar haka ba za ka samu jira hannunka ba a shi akwai hikima da Allah ya sarrafa bayan ya suka za ka iya jamka ka riki za ka iya gutsura za ka iya cin abinci da su da Allah ya saka a sandara da kule da ya kula ku ya tsaga mun haka guda biyu da ba da kiyar hali Allah sarkin baiwa Allah sarkin hikima shi yasa Allah gwani ne duk abin da zai yi sai kaga akwai gwani ta ci Allah zai yi بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر bal yuridu al-insanu liyabdura amama shi dai mutum a nufinsa yana ganin zai yi fajirci a gabansa a gaban Allah yas'alu ayyana yawmul qiyama yana tambaya yaushe ne ranar tashin alkiyama din Allah ce fai za barkal baka me kake gani idan ido ya kakkafe ido ya kafe ido ya kafe baya motsawa kaga ba zai gani yake wa kusifal kamar wata aka yi kusurinsa aka shafe hasken wani biyar shamsu wal kamar da rana da wata aka shafe hasken a lokacin ya koli da sami yau mai iza'il mutum zai rinka cewa a wannan lokacin ina makoma take a ina makoma take kallalawa ba Allah ta ai babu gurin majingina babu gurin gudu babu gurin buya ila rabbika yawma idin al-mustaqar matabbata tana gurin ubangijinka a wannan rana Allah shi ke mallakar wannan rana ba ka da zaɓi ba ka da dabara ba ka da wayo ba ka da gurin zuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un azaba sama da ƙasa azaba kudu da arewa gabar da yamma ta mamaye dan adam ba inda za shi ba inda zai rufe Allah ya ce ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره Allah ya ce yunabba'u insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar a wannan ranar za a ba wa dan adam labari abin da ya gabatar ko ya jinkirtar ranar tonan asiri tun daga na farkon halitta har na ƙarshen halitta za a tara duk wani dan adam za a tara duk wani aljani kuma kowa zai faɗi irin aikin da ya yi a wannan ranar bari insanu ala nafsihi basira mutum ya san kansa duk abin da mutum ya yi mai kyau ko mara kyau wallahi ya sani walau alqama azira ko da ya kawo uzuri na kariyar kai in ya yi ya sani in bai yi ba ya sani a yau babu wani mutum da zai aikata sabo yake bai sani ba babu shi ka san mai kyau lil halala bayyinun wani haramun bayyana halal a bayyana take haramun ma a bayyana take da ka in ka aikata haramun ka san haramun ka aikata in ka aikata halal ka san halal ka aikata an tambayi annabi menene haramun ne ya ne ce tambayi kanka tambayi kanka duk abin da baka so a ganka in kana aikatawa to wani aikin haramun kowane iri in dai za ka yi aiki ba ka so wani ya ganka lokacin da kake wannan aiki to wani ake haramun wanda aiki ne mutum ya saba yana yi amma ba su a gaishe da shi karamin abu ga ta ba su gari ta ba su gari ayin kana ta ba za ka zo ne ganka musamman babban mutum kaga ta daga cin haramun ke da haka mutum da ya san kansa in ya kawo uzuri ma ya san kansa in ma bai kawo uzuri ba ya san kansa da ka duk abin da ka je gaban Allah da shi ka san abin da kake sai ya ce لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه malaika jibrilu yana zuwa wa da manzon Allah wahayi idan ya zo yana karanta wa manzon Allah alqur'ani manzon Allah yana bin sa wato in ya karanta manzon Allah sai ya mai ka kuma ku dai daga ya karanta kuma ya hada can ya zo da to idan malaika ya zo yana karanta masa sai yana gaggawa kamar zai wuce gaban jibrilu da karatun sai Allah ke cewa la tuharik bihi lisanaka an ta'dil bihi kar ka motsa harshenka dan kai gaggawa da alqur'ani din inna alaina jam'u wa qur'ana tara karatun da karanta shi da tara shi aikin ne kai ya kace ka karantawa kai za ka karanta fatta bi qur'ana kawai muna karantawa ka bi kawai mu za mu zaure da shi a zuciyarka ka nukuruka fala tansa za mu koya wa qur'ani ba za ka manta kuma inna alaina bayana sannan mu za mu yi maka bayanin qur'ani ashe qur'ani ya buke da abubuwa guda biyu da karatun da bayani haka ne fa idza qara'nahu fattabi qur'ana kuma inna alaina bayana idan muna karanta ba qur'anin ka bi karatun sannan bayanin qur'anin kuma yana wajen mu ashe kenan tun da ku akwai karatun qur'anin kuma akwai bayanin qur'anin ashe ba qur'anin ya sauka shi kadai bane ya sauka da bayani a ina za mu ji bayanin a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan me bayanin shine hadisi shine hadisi daga wanda yace zai yi addini ba tare da bayanin manzon Allah ba to ba addinin Allah zai yi ba in ko addinin Allah zai yi dole sai ya fa'idantu da bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu dama wanda ya sallah a bayan manzon Allah ya zo ya gaya ma na ga annabi ya yi kaza na ji annabi ya faɗi kaza sai kuma ka ce wai wannan maganar ba za a faɗi ta ba daga ga ne akwai theory akwai practical daga manzo Allah ya yi theory da sahabbai ya koya musu sannan ya musu practical ya koya musu iya su ne kuma suka ɗauko addinin suka nuna mana muka iya daga duk wanda yake kokarin raba ka da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin raba ka da annabi duk wanda yake kokarin shiga tsakaninka da annabi to shiga tsakanin ba zai yi ba sai ya raba ka da sahabban annabi in ya raba ka sahabban annabi to sai ya raba ka da annabi kai sai bukatar ta biya Allah sai ya ce كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة Allah ce kalla bal tuhibbun al'ajila ba haka bane dan adam abin da yake so gaggawa yake so gaggawa yake so Allah ba duk ne emergency ko sai ne Allah ya mutu inji ma Rizqani ina zan Allah ka ba da kuɗi wa da gaggawa to je ka yi wa mana eh je ka nemo dan gaggawa kake so bai ka nemo da kanka da ka ji dan adam tunanin kurin ya samu duniya ya ci duniya da tsinke ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi to ka ka tara kuɗin sai ne kuma idan ka tara kuɗin da wama za ka yi ina ne amfanin kuɗin kawai ka biya bukatar ka ka nuna isar ka ka nuna kai duk ka nuna ka gina gida ka sai mota ka auri matar da kake so ka ci abincin da kake so ka sa rigar da kake so to bayan wannan zai ne bayan wannan zai ne ina ne duk ba abin za ka yi ba zai wuce wannan ba a garin ku a ce gidan ka ya fi na kowa kyau a ce yaron da kuke dinkawa ta an gaba zai iya dinka shi ba a ce matar ka tana da jajin kamar tsada abincin da kake ce sai ka zaba duk ba zai wuce wannan ba kana mutuwa daga an sa ka a kabari sati guda ka fashe tsutsotsi wannan abincin mai kyau da kake ci kana gyara wa kusa abinci ne ka samu abincin mai kyau mai mai mikin wallahi da suka dace ke ka duk abincin da kake duk yadda ke kai ka tara duniya ka yi kofi sannan ka ƙi tsoron Allah kuma da zuciya da ka tara ka a kai a tara goma da goma dan jin daɗin ka a duniya ka ƙaitacce ne duk inda kai shekara ɗari a duniya daɗin ya ƙare bi yawa zuciya ka wani ga kuma can mugu likita kana jiran ka kana zuwa sai yi to banda banda banda shan zaki banda cin baiko sauran.
kar ka ci nama kar ka ci bai karka ci naman kaza karka ci duk irin wani abinci mai daɗi ya haramta a karka ci to ina ba duka kuma yanzu harshen ka yanzu ba dandano yanzu ɗaki kake bukata sai ga ga kanin gauta a gefe in an kawo miya sai an ganta barba da gauta kafin yin daɗin abincin to ina ba duka ana ne ya kwanta rashin lafiya ya kwanta ciwo a yi ta yawo da an gama kasar da asibiti a je wannan gari a je wannan gari a je wannan gari ina amfani kuɗi ka so lafiyar mana da kuɗin naka ka so lafiya karka kiwo zai yiwu ba zai yiwu da haka ɗan adam ɗabi'arsa yana gaggawa ne kawai ya samu wata zarul akira sai zubar lahira wasan da lahira domin ita abu ya take ya san ta ba yanzu na zahiri ya sani wajen gujewa mai zafawa a lahirar nan kuma wasu fuskokin a wannan ranar masu rigima kana ganin su kasa akwai jin daɗi tare da su ilawa biya nazara suna kallon ubangiji ranar alkiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallama dan aljanna zai ga Allah kuru dan aljanna zai ga Allah ido ne amma a duniya babu wata ido mai ganin Allah annabin Musa ma da ya so ya ga Allah ai bai sha daɗi ba lokacin da ya ji magana Allah sai ya ce to ina son ganka Allah ya ce to dubi dutsen idan ka ga dutsen ya tabbata inda yake za a gani a nan musa yana leka dutse sai ga dan wani haske kamar ko ba allura ya fito sai dutsen ya rufe a nan musa ya wani sumarni annabin allah bai ga allah ba. sai wani can an gefe ya ga allah ko allah ya ba shi sako ya ka zama kariki manzon allah ma sallallahu alaihi wa sallama ibn abbas ya ce manzan Allah ya ga Allah Aisha ta ce manzan Allah bai ga Allah ba shi ne dai a cikin manzannin Allah ya kusan sa to shi ma an ce bai ga Allah ba wane ne kuma zai ce maka ya ga Allah har ya gaya maka yadda mawujin yau mai zubasara wannan fuskoki a wannan ranar subhanallah bakar fuskar ce kana cikin tashin hankali kana cikin masifa da zo da ayi kuma da ya baka dan kana tsammani abin da za a aikata maka ba mai kyau ba ai kaga ya san da ya aiki mai kyau a duniya ba da haka ya tabbata a lahira ba zai ga sakamako mai kyau ba Allah sauka sai ya ce كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
ba za ka rena dan adam ba ka san dan adam ba a bakin komai yake ba sai lokacin da mutuwa ta zo masa idan kana zaune a wurin za ga abin ban mamaki Allah ya ce kan layi za ba da gaji karatu lokacin da rai ya kawo makoshi ana zaro ran akwai tambaya tun daga kan babbar yar yatsaka yake tahowa yake tahowa har zuwa makoshi lokacin da rai ya zo makoshi wakila marrafa yan uwa da abokai dangi an taru kana gurgani kana shure-shure a ce ina likita yake maza a a kawo mota wanda asibiti ne ya fi ma'aikata ya fi likitoci a zaba a kai wanda asibiti ne mafi tsada don yana da kuɗi a kai wa zanna annabin kurasa shi mamacin ya tabbatar da war da wata walka fadin sasu musa ranar za a haɗa kauri da kauri ilawar duka yau ma'izin almasaƙo matafiya ranar inda za ka je ranar tana gurguri idan mutum ya zo mutuwa za ka kuma babai Allah sawa jama'a bi tsoron Allah kafin mala'ikan mutuwa ya jama'a bi tsoron Allah kafin mala'ikan mutuwa ya manzan Allah ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam idan ajalin mutum ya yi idan mutumin kirki ne Allah madaukakin sarki zai turo mala'iku ko mala'ikan mutuwa kafin mala'ikan mutuwa ya zo yana da mataimaka za su kewa mutum akwai hankali fari ya kashi daga mala'ikan mutuwan ya zo zai ce ya ce rai mai nutsuwa ki fito zuwa ga ubangiji yace kamar gashi a cikin garin da aka kwafa haka za a zaro garin gashi da kotun lebu bai rike komai ba to haka na da kotun lebu a sashi a wani hankalin bai kan shi a yi sama da shi daga an je saman duniya a kwankwasa su nemi zumu da bude mala'ikun zai kai wannan wani irin mutum ne mai kanshi ne wa da dan wani sun suna ga kyawawa wa da dan wani ne haka za ji har gaba kuma ji Allah sai ya ce ku jefa shi a cikin illiyi wa ma'adara kama illiyi kitabun da kuma a lokacin kai kuma gawar ana ta gyara ta an mata wanka an mata sallah an ji an mutu a rami ana mutuwa a rami kuma sai a dawo da ran ya ta da mutum zauri mala'iku su mai tambayoyi idan ya amsa wajen tambayoyin sai a kwantar da shi kabarin a buɗa masa shi sai a yi masa windo wata kofa daga aljanna zuwa kabarinsa annabi ta ba idan ran kafiri ne mala'ikun in sun zo idan mala'ikan mutuwar daukar ya zo turan tun daga jikinka ake daddafa shi scientists jikinka an gama kwanko da jina inda ka san ana figar figar kaza irin damar al'ada din nan ka zan yanzu ya tafi da ruwa ya sa ya su bai ba da ya dafa haka ake yi ba da da fatan da gani duk ake tugewa to haka za a rika tubura ana fusko shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma wari to bai dan mala'iku sun ne babu da kuma za ku ne wannan wani irin wari da ai wannan wani ne da irin munanan sun da ake kiran ka ana a ce baka maradona ne ko a ce baka wani ne irin su yan kwallon da kuka zaɓa to da wannan sunan za a kira mutum inda mutum daga can kuma nan sai a je hoshi Allah sauka a sai ba a cikin sujjudu ma da raka ba sujjudu na ka dawo ɗan daga shi ka san ba da sai amsa tambaya kuma wani amma za a tambaye shi in ya kasa amsa tambaya wannan kawar da ka tura din nan ya sake matsi hatta haka ƙashin hakarkarinsa na dama da na abubuwan sun yi haka sun matse sun tushe Allah sauka Allah za mu kare imani za mu suka kare insha Allah sai da su ya gaba assalamu alaikum wa rahmatullah bayan ya ake ba wa Allah zance tambaya ta ne yadda ake ba wa Allah zance shi ne idan aka tashi ana neman taimako don yada addinin Allah ko don yi wa addini wani aiki in ka bar ka ba Allah zance gari tambaya ta biyu ya halatta idan za a yi sadaka ko kyauta da ce na ba wa Allah da ce idan mutum zai sadaka ko kyauta ya ba wa Allah da ce ya halatta to ka bambanta sadaka da kyauta yanzu mutum da ke ba wa ba Allah ka ba wani mutum ne yake da bukata a gudan kansa sai ka ɗauko ka bashi yanzu Allah zai baka ladan ka taimaki bawansa an gani shi ko wancan da ake nufi ana nema ne a taimaka wa addinin Allah ya ɗaukaka shi ne ka ba Allah da shi mun gane bambanci daga in ka ba wani sadaka ko wani kyauta to yanzu ka taimaki shi ne Allah kuma zai baka ladan taimakon da kai masa annabi ya ce da lafi aul abdi ma kan abu fi aul aqihi Allah yana taimakawa bawa idan bawan yana taimakon dan uwansa amma yadda za a daga musulunci ya daga ya tashi ya yunkura to shi ne kwanka ba Allah ne na ba ka gane na abun so ne abun su kai ta yaya suke zama fitina a gare su ya'ya da dukiya har da mata zai ba kara matan ba da yaya da dukiya da mata fitina ce a gurin mai yadda suke zama wa fitina idan suka hana karakin addini an gani idan suka hada ka aikin alheri to sun zo maka fitina sun zo maka katanga da gidan aljanna kaga sun zo maka fitina ke na na biyu yaran yanzu da wasu manyan mutane suna tsine wa kansu ta hanyar rantsuwa misali sai ka ji yaro ya ce in ba haka ba allah ya tsine masa an gani yaya malam ya malamai da iyaye za su hana wannan gaskiya ne mutum yana tsine wa kansa ta irin wannan hanya kuma babban matsalan ba ya san abin ba haka bane ya san ba haka bane sai ya ce Allah ya tsine ba sun ba haka bane kuma ya san ba haka bane kai wani ma yana cewa Allah ya haramta mai shiga aljanna in ba haka bane kuma ya san haka ne malamai da iyayen yara suna faɗa malamai kan suna faɗa iyayen yara ba sani ba amma malamai suna wa'azi kar ka jawo kanka masifa kar ka jawo kanka masifa Allah ya raba maka asiri ya raba maka mayafi kuma ka yaye mayafin ka tona kanka asiri wanda kuskure Allah ya sauka na kanza canji ko mai yawa ba kamar wata ranar da muka yi bayani ba lokacin suhur yanzu karfe biyar ne nake jin da minti ishirin ko da rubo ina jin da in ban manta ba lokacin suhur alfujir yana fitowa karfe biyar da minti ishirin da hudu alfujir yana fitowa karfe biyar da minti ishirin da hudu kaga za ka bar suhur karfe biyar da minti goma zuwa da minti goma sha za a daina tsoro sannan magariba kuma wato faduwar rana karfe shida da minti talatin da biyu idan karfe shida da minti talatin da biyu insha Allah rana ta fadi Allah ya tafi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك